إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المنظر والتأتي بنظرة تأتي لنا بالبقر
الجهاد في سبيل الله مجانب للتكبر wato kokari a cikin tafarkin Allah shine jihadi kokari ko yakin ma wannan amma shi yaki wannan na takobi wanda in hali yayi na tsare kai dole ta kawo na tsare kai sunan an fi gaya mai kitalu wannan yaki amma wannan kokari cikin bin Allah duk abin da zaka yi kokari cikin neman abinci cikin kaza cikin wannan duk sunansa jihadi da cikin hanya Allah kaza kaza saboda haka duk zai to kokari cikin wato tafarkin ubangiji kokari cikin Allah fillahi akwai wajahidu fillahi cikin Allah a ganin dai ba takobi zaka je ka sa ba to kokari cikin Allah tabaraka wa ta'ala mujanibul litakabburi wato ya nesanta da girman kai duk wanda ya bi hanyar sufanci to a ga yayi nesa da girman kai amma mai girman kai to ya je ya nemi wata hanya amma ba hanya kokari cikin Allah tabaraka wa ta'ala ba to kokari cikin Allah tabaraka wa ta'ala ya nisanta da girman kai يريد المريد الصوفي muridi na sufi yana so أن يصل إلى الله ya sadi zuwa Allah tabaraka wa ta'ala عبر الطريق الذي وصل به شيخه ta hanyar da shehinsa ya bi ya sadu da Allah tabaraka wa ta'ala وهو عدم النفس shine wato sauke kai ita ce babban hanya da ake saduwa da Allah tabaraka wa ta'ala ka sauke kanka komai matsayin ka kaza kaza wa kafin da na haka lu- ka yanzu ka sunkuya ga muminan yan uwanka idan ka yi wa mumini girman kai ne ne bura- muradi a ciki tabu kasashen kafirai can ko tabu can wajen masu girman kanka je kai girman kai amma cikin muminan yan uwanka wato sauke kai shine kankan da kai وهو التبري من التكبر wato shine kubuta daga girman kai فما ير- فما يرضي الله yauwa abin da yake yaddar da Allah من ال- من اتقى الش- من اتقى yauwa الشر fa ma yurdillaha min at-taqashshufi abin da yake yaddar da Allah na daga wato zuhudu في المعايش a cikin abinci والملابس da abin sawa والمراكب wato da abin hawa مع التجمل بجمال الله tare da yin wato ado da adon Allah tabaraka wa ta'ala هو ناجي ba السائرين wato shine hanyar masu tafiya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba girman kai a- a a kurara abin hawa a kurara abin sawa a kurara abin abinci a kurara wajen zama ko da halinka bai kai ba dai in so kake dai ni kaza amma kuma ba wata alaka tsakaninka da Allah ba kaza to wannan babban girman kai kenan amma ya zama kai adanka da Allah ne tabaraka wa ta'ala to wannan ba bai hana ado ba kuma bai hana ka yi motan ma mai kyau bai hana ka yi kaza kaza amma duk su zama shirme ne ba su ne a gaban ka ba illa dai eh, wannan godiya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala ba za su hana ka dau mumini dan uwanka ba ba za su hana ka zauna da mumini dan uwanka ba ba za su zauna ka ba za su hana ka zauna da talakawa bayan Allah ka ba ba za su hana ka taimako ba amma irin wannan girman kai na kasashen mu ikon Allah mun shiga kasashe mun ga malamai na yankan shakku wanda su ake faɗa a duniya amma ka gansu da saukin kai a zauna kaga suna zama da wanda bai kai ka ba ma a yi hira ka ai kaza kaza amma mu sai ka ce kamar girman kai a kasashen mu ya ko ko halin kasashen namu ne haka ban sani ba wallahi sai ga ga har ya zama ma yau zancen ma wai dari a ko zancen girman kai ne kawai Eh? wanda baya girman kai a sai a zage shi ya al'ala ta tarika ya mai da ita ta yan kauye ya ka to za ta yan ina ne shehu jana abul abbas radiyallahu anhu ardahu annabi amin birni ya zo ya taso daga aidin mazi daga ma eh, wannan abasan goni sarki ya ba shi gida ya zama shi ne ƙarshe ma abin nan amma da ya rasu ya ce a kwashe yayansa a mai da su ƙauyen rayuwar birni ba za ta yi musu ba gaba ki ɗaya yana ji min tsoro to yanzu yanzu a ce ka mai da ɗabi'a ta ƴan ƙauye ka yi kaza kaza su za ta ƴan waye eh? ba ba- ana cewa yan ƙauye sun yi kama da sahabbai ba sai dai jahilcin su da za su hada da ilimi kuma da tsoron Allah sahabbai rayuwar sahabbai za a gani kawai da za ka amma an ɗauki abubuwan ga- gashi nan an ɗau girman kan abun hawa girman kan gida girman kan wajen zama gir- girman kan kayan sawa girman kai ga ga yan uwa talakawa kaza kaza abun ma ko fa- sai dai wanda ya gani hmm? kuma haka ake ta koya mutane kuma wanda ya saukar da kan yau saukan kan da kai ya zama ma wata wata illa ce da za a zage ka da ita hmm? to ha gani sai ko sai a hankali a dinga jin ma wayannan da muke karanta abubuwan nan su ne karshe a hanyar bin Allah mun zauna da su mun gani yan shi wannan sai sai ji Muhammad din nan wanda ya hada mana tafsirin nan na shehu yake mana wayannan littattafai wanda yau shi ne kalamul faidati na biyu a zamanin nan namu yake ta wannan abu in ka gan shi ka ce ba za ka iya sa ba za ka sa ma hannu a baki ma ya ci da duk dai kun ganshi yanzu gashi nan kun tarar da shi a masallaci haka a gidansa haka a komai haka ga su ne karshe a karatun ma a duniya jami'an Morocco sai da suka kai karshen ta duk da baki da da kaza To, gyara da mu ba Allah dai wallahi a gyara duk da baki da dan wannan ba zai har- kai mu ko ina ba ka gudan wa ƴan uwanka ka yi musu girman kai ka yi kaza kaza ka je ka kulle kanka a cikin ɗaki sai dai kai ta zubo da ta kai baragada ba kai ba gindi eh? sai dai kai ta abubuwa ba kai ba gindi to ne zuwe mana ba wallahi ba hanya ba ce wannan hmm? babu ba ba zai kaza kaza kaza ba kaga dai yanda ake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa bima rahmatin linta lahu wa law kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min fa'fu anhu wastaghfir lahu wa shawirhum fil amr kaza kaza wa kafizdana akal wasbir nafsaka ma alladhina yatuna rabbahum bil ghadati wal ashi yiduna wa haka dai in dai koyi da manzo Allah ne rayuwarsa dai gashi nan duk an karanta ta an ji sai dai in koyi da fir'auna ne kuma da wani abu to kuma a'udhu billahi wannan ko musamman gashi nan أليس لي ملك مصر ملك مصر ba na bane wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ga ga ga korama tana gudu ta karkashi na ba kwa gani ne ta kaza kaza wai wani bawan Allah ya ji zai shiga Misra har ya kusa shiga Misra ya kai da Allah a mai da ni wannan shugaban gari shine Fir'aun Allah Misra yake ta takama da shi har ya kai shi da awar kaza kaza Hmm? to فالمتكبر me girman kai بعيد عن الله ya yi nesa da Allah ba shi ba Allah in ka ji shi kuma ba inda za ku لأنه بدل الحق domin ya yi wa gaskiya girman kai وجمد الناس wato ya wulakanta mutane ko ya ga gaskiya ba zai bi ta ba saboda Allah ne gaskiya ka ganta wato wajen wani ɗaukaka ko kaza kaza haka Allah haka sarkin Rum ya faɗa ya tambayi Abu Sufyanu to shi Muhammadin nan da ya fito yake cewa shi annabi ne manyan mutane ne suke bin sa ko kaskantace ce kaskantace ce haka annabawa suke sun sun fito kaskantaccin ne suke bi sai dai daga baya su zama manya Za- sahabin sa'adu min abi waqas yake cewa mu- na gan mu mu wajen shida a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanda kafafuwan mu suka yi faso haka bakin mu ya faso saboda tsaban wuya da talauci malam amma duk sai da naga mun zama sarakunan k- kan kasa eh? yanzu duka ga wanda suka zama a kosi nahawin nan radiyallahu ta'ala anhu shehu na kan doki amma yana bin shehu a kasa kafa ko takalmi har kiwon tumaki yayi shehu ya yace masa araku mulukal ard la shakka fazhadu su shehu alhaji din nan haka shehu nan namu nan duk gaba gida na ga hotunan su MD Yusuf Allah ya rahamshe shi ya ba mu albarka sa wannan MD Yusuf din nan ta- a ɗakin babansa sai da ɗakin sai da roki to anan suke tarbiya irin takalmin nan na fatar mota tayan mota kaza wani takalmi na tayar su ne a kafarsu su ne duk gaba gida duk ga zai suka zama shugabannin duniya to wai ba daga kana muridi din zaka zama shugaban duniya ba lalle Allah ya buɗa yanzu Allah ya buɗa kaza kaza kaza kaza kaza kaza amma wayan shi kenan kuma kowa zai shi kenan a yi wannan sarauta ta ƙarfi da yaji kaza ta kaza kaza to ko kuma dan mu talaka ne shi ba muke musu bakin ciki ko ko ya aka so ma Allah ya kiyaye mu da bakin ciki ko to amma dai ka abu mai ka ai girman kai dai wallahi to za a ga yana wato yi wa gaskiya girman kai kuma yana wulakanta mutane والمجاهد في الله mai kokari cikin hanya Allah قريب من الله kusa yake da Allah لأنه سرب قواه العقلية domin shi ya aikatar da duk ƙarfinsa na hankali والفكرية da na tunani والروحية da ƙarfinsa na ruhi والبدنية da na jiki للخدمة لله الله cikin hidima zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala والتقرب إليه da kusanta zuwa gare shi Wa- wani mutum ya zo zai ga hajji mushiri wannan dai mai inzarin wa ifada wannan babban malam to yaran kofar gidan ko shi hajin yana huta da suka hana shi shiga shi kenan a'a shi sai ya shiga kaza suka sai wani ya zo shiga ya ga ana rikici sai ce kai lafiya ice a so nake in je in ga hajin shiga amma sun hana ni shiga sai ce aikin kawai sai ya kamo shi ya kashi nan jikin gidan shehu din nan akwai dan wani dandamali haka wanda ya bi cikin katangar gidan shehu sai ce zauna nan idan ka ga wani mutum a gaba almajiransa suna bin sa da gudu zafi da saurinsa irin tafiya annan sa ka ga wani mutum a gaba almajiran suna bin sa da gudu rawanin sa ma ya ci kurkuɗa shi ma kai irin mai kyau kaza je ka shine haji mu je ka shine haji ba sai ka ma sha wani wahala kaza kaza ba wallahi mun gaggan su Allah ya sami koyi da waɗannan da muka gani din nan wanda kuma su ake tsoro a ilimin su aka san sun san Allah su ne wallahi Allah ya bamu kuma mun ga shehun nan mu ma da yawa wallahi mun ga mun ga da wannan da ya kam galibin shehun nan mu na kasashen kama sun ci tuta haka za a ga saukin kai da kaza da zuhudu da takashufi da kaza waɗannan sun sun abu kaza ka sun ci to wallahi a sauke girman kai ba in ba haka ba daga ka ga mai ka san shi bai amfani ba zuciyarsa ba ta amfani ba to fa bare haula ita suka bi shi in makafi da suka bi to kuma yanzu wannan ba shine na Allah eh? shine wanda Allah ya yarda da shi duk wanda aka gani wanda ko ba shi da abin kuma ko mai saukin kai ko mai kankan da kai shi kuma wannan ya ɓata ɗabi'a ya mai da ita ta mutanen ƙauye to da ta waye in ba ta mutanen ƙauyen ba hmm? to عن جبير بن مدعم an karɓo daga Jubairu ɗan Mut'imu.
رضي الله عنه Allah ya yarda da Jubairu ɗan Mut'imu.
قال Jubairu ya ce, يقولون لي kuna ce min فتى فتى الت- التيه wato yaro batacce kuna ce min saurayi batacce saboda ɗan kwalisa ne a ado ai kaza ka kuna ce min bataccen saurayi وقد ركبت الحمار bayan na hau jaki ولبثت الليلة bayan na hau jaki kuma na na sa bargo ni ma na yafa bargo وهلمت الشاة na tatsa akuya da hannuna وقد قال رسول الله na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa فعل هذا duk wanda ya aikata wannan وليس فيه من الكبر shay'un ba komai na girman kai a kansa a ganga ka hau keke yanzu ko ka hau babur ko ko ko ka yi dan da wani abu da kaza kaza duk da mai kuɗin ne kaza kaza kuma a gan kana ka- ko kana eh, tafiya cikin yan uwanka musulmi ka zo ɗaurin aure ka zo suna kuma ka zauna a a kaza a wani ya- wani mai kuɗi ya zo wani tsawon aka nuna mai inda za a zauna dan wannan wajen za a je a zauna eh, kaza kaza su ko wa'annan mutane a nan suka rayu so وجاء رجل to kaga ba wai ma'ana duk wannan magana da ake ba mai ma'ana ka ai ado ka a sa kaya mai kyau ba ka ai abu amma wannan ya zamanto ba shi da wata kima a zuciyanka Allah da ƴan uwan nan naka su ne masu kima a cikin zuciyanka kuma ba shi da wata alfarma Allah ya ji kan isa zakiru na jega Allah ya rahamshe shi ya nuna wa mutane da yawa bin hanya Allah da bin- da cikin kaya irin nasa ba ba mai sa ka to ai ma mai wannan kuɗin da kaza kaza amma haka zai shiga da'irar zikiri za'irar zikiri ana kundin bala kuma da shi ai kuma ko- kowa kuma mai dan girman kai da dan wani akofansa kuma ai yaga kuma ya fada duka baki da haka ƙarshen bibud a wannan lokaci masu tsada haka za ga an mata fentin gosan shi kuma a ciki an wula haka za ka za ainihin nan nan kuma kuma girman kai ya dinga sauka kuma aka dinga bin Allah kaza kaza kaza to haka haka malaman ma Allah ya ka haka ga kuɗin ga kuma kuma a ga mutum ya sauka ya bi Allah kaza amma ba a yi waɗannan manya-manyan kujeru a hana almajiran da muridan da waye a hana su shiga ka wallahi mun jabba ba mu san wannan ba kai kaza kaza kaza to kuma wai wanda ya kankan da kai ya bi hanya annabi sa yake san gyara jama'a yake shine abin zaki shine kaza ya bata dariƙa ya yi waye kaza kaza to وجاء رجل إلى النبي صلى الله wani عليه mutum ya zo wajen annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi فقال sai ya ce يا رسول الله ya ma'aikin Allah إني رجل ni mutum ne نسب إلي ni الجمال mutum ne mai san kyau ina san abubuwa kila ya kare a muhammad ya ko bismillah san ni mutum ne mai son ado أوتيت منه ما ترى ni ma an bani kyan da kake gani ya ka gani ya rasulallahi ab
حتى ما أحب har ni fa na zama bana so أن يفوتني أحد wani ya bi ni بشراك علي da hancin takalmi hancin takalmi na bana so na wani ya finawa أو بشك to, to, علي to wai- ko shistin hancin takalmi dai wato shirakun na ali shistin na ali da hancin takalmi to in baya so hancin takalmin sa ma ya fi na, na- na wani ya fi nasa to ina takalmin ina hula eh kaza kaza ina abu to wannan duk ba shine ma'anar girman kai ba kai ado ka sa kaya mai kyau kaza kaza kaza ka zo ka zauna cikin yan uwanka kuma ka taimake su kuma ka zauna ai komai da kai ba wani bambanci kaza kan ga mutum ma yana tsalle masa ka ce kayan kake tsoro ko ne sai Allah ya rabu da su wannan wani abu ne dai da muna so mu gode wa Allah kuma shehu radiyallahu anhu ya ce in ga mutum yana son kyau yana son ado ma'ana karewarsa cikin eh, hadara muhammadiya ne ya kawo haka saboda can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da adan hadaran nan ko jamalu mamlakatir rahman ko to ni ko hancin takalmi ba na so na wani ya funawa ta haka kullum a cikin shushai na ake polish ko ko kullum za a goge takalmi to أفمن الكبر ذلك wannan shine ma'anar girman kai wannan yana daga cikin girman kai قال لا sai manzo Allah ya ce ba shine girman kai ba ولكن الكبر shi dai ma'anar girman kai من بدر الحق kai wa gaskiya girman kai ga gaskiya kana gani saboda girman kai ka kibinta ko ka yarda da ita وغمس الناس kuma ka dinga wulakanta mutane in ka sa wannan ka dinga koran mutane kai ka kuma tso kusa da ni ka kai kaza ka ka ka ka dinga dai duk wani abu da za ka nuna dai ka wulakanta mutane duka baki da to har kuma makafi da suka bi ga suwa suka haka kuma shi kenan ma su ma su dauka a dinga wulakanta mutane dai duka baki da to wannan shine mai girman kai mai wannan to رواه أبو داود Abu Da- Abu Dawud ne ya kawo a cikin hadisin sa kaya الجهاد في سبيل الله Oh.
والجهاد في الله kokari cikin hanya Allah da kokari cikin Allah biyu ne Wa- wa- jahi- jahadu fi sabilillah da suka yi kokari cikin hanya Allah a ce cikin tsayi da tafarkin Allah ko kaza da kuma wa- jahadu fillahi da suka yi kokari cikin Allah to in ka ji jahadu fillahi din nan duk da mai tafsiri yana cewa ai fi dinillahi to wannan dai dan dai karatu ya tafi duk irin mu kuma kanana mu zama dai ya ba mu wata mafita da kaza kaza to kuma manya din wanda sun san a a da billahi wannan kuma nazarcen ka bi hanya Allah ka yi ma'arifa cikin Allah din kaga wanda zai da fina wanda suka yi kokari cikin mu mu in ji Allah tabaraka wa ta'ala yanda ya dace da girman sa to الجهاد نوعان kokari din nan guda biyu ne لا نراء في أئمته ba ba ahammiyatihima ahammiyatihima wato ba kokwanto cikin wato girman su duk su biyun أحدهما na ɗayan su خارجي wato kokari na waje والآخر na biyu kuma داخلي wato kokari na ciki أحدهما ɗayan su تذليل wato shine gusar da بعقبات ku- الكفر wa- wato gusar da wannan gaskiyar na kafirai tsari na kafurci da suka tsare hanyar Allah a- a gusar da wannan da da yakin ne ko da karatun ne ko da tattaunawa ne ko kaza kaza har sai sun yarda addinin Allah shine gaskiya a gusar da wannan والإلحاد wato gusar da wato sukan addini ka gusar da wannan wannan jihadi ne وتسهيل لتمدد da sauƙaƙawa litamaddudi wato da shimfiduwar وانتشار da ya- الفتن da yaduwar matul islami wato shimfiɗan musulunci shimfiɗuwar musulunci na biyun kuma تذليل wato shine wato gusar da بهيمة الشرك بالله wato hawan kan wato shirka da Allah shirka da Allah da ta hau zuciyanka ta kakkame zuciyanka riya ta, ta ciki din ma ko riya da kuma riya riya to duka gusar da wannan نبيه koyayyansa ودليله da nasararinsa والبلاد wan biladin hatimi wato lissubihi tauhidi wato da da yayewa na ba makawa na asubar sanin Allah tabaraka wa ta'ala ka kusar da wannan riya ka kai ta kokari kai ta bin hanya Allah kai ta yi har wato asifar tauhidi ta wato kullo a cikin zuciyanka wanda ba makawa in dai ka bi wannan za ta fito to biya a maki ma'ani wato cikin mafi zurfin ma'anar wato tauhidi ba wannan tauhidi na sa'al wujud wal qidam wal baqa'u ba to a a cikin mafi zurfin ma'anarsu su din ne dai amma mafi zurfin ma'anarsu to a haduhuma na ɗayan su isan mal jihadin a sarrafi shi wannan wanda za ka yi yaƙi din nan har a ka kore wato wannan tsari na kafirai din nan ana ce masa yaƙi karami wasani duk da fa zubar da jini da mutuwa da wani ne duk a cikin wannan yake dan in baka gyara zuciyan ba sai da wannan da sai ka shiga kuma wuta sai kai riya ko kai shishigi wala ta'ataju Allah yana kakku yi musu zalunci kakku yi musu shishigi kuma ba shiri ba abu irin wannan dai abubuwa da ake a zo a fada ko kafiran wa yake a fada musu Huh? ba wani dalili ba wani kaza bare wa'anda kuna amana kuna gari ɗaya kuna ƙasa ɗaya kuna kaza kaza ana zaman lafiya ka zo ka haɗa musu kuma ba wai dan su musulunta ko dan su a'a dan ka sace kayan su barawo ne huh? dan kaza kaza sai haka wannan mutum mutum zai tafi yana takamar jihadi ne ko ko ko ko irin wayannan wanda ma ba ƙasar kafiran za ƙasar musulmin za a je ma duk a kakkashe su a kokko ne gidaje a kokko ne kuɗi a yi kaza kaza kaza a kokko ne a tafi gindin bishiya shine an koma a fili wannan wannan duk ai ba jihadi bane ko to wasani na biyu isan ma al jihadin akbar shi ake cewa jihadi babba shine jihadin zuciya والتسمية محمدية a sawa wancan ƙaramin yaƙi a sawa wannan babban yaƙi yaƙi wa ya isa ya wannan tasmiyatun muhammadiyatun sa suna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin addinin ne ya sa sunan da kansa ثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم wato a keɓe kuma ga faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama بدأنا من الجهاد الأصغر mun dawo daga yaƙi ƙarami إلى الجهاد الأكبر zuwa mun dawo da yaƙi mafi ƙanƙanta zuwa yaƙi mafi girma kadibu ne ya rawaito an jabirin جهاد القلب wato yaƙin zuciya هو جهاد في سبيل التوحيد shi ne wato ƙoƙari cikin wato hanyar kaɗaita Allah da والمعرفة sanin Allah tabaraka wa ta'ala هو الجهاد في الله shi ne wato ƙoƙari cikin Allah wa jahidu fillahi ma'ana ku bi hanya Allah ku yi ma'arifa ku yi tarbiya kuma ku ta taraki kuma har ranar mutuwa ba karewa kuma ka faɗa teku wanda ba ta da gaba kuma to لأن مصب كل دعوة domin wato wajen zubar wajen zubar dukkan wani kira ومرمى كل جهاد wato wajen hada wajen jifan dukkan wani wato kokari وغاية كل da عبادة ƙarshen kowace ibada توحيد الله kadai ta Allah ko su annabawan dikiran nasu shari'ar dikiranta shi jihadin dikiransa ma'ana so ake a kadai ta Allah ba wani abu ba to bare wanda kuma ya zo ya zauna dama to tunda wannan ne nufi to shi wannan din ma ya ta san ma gadan gadan to ونفي الشريك عنه da korewa Allah abokin tarayya وما أمروا إلا ليعبدوا الله mukhlisina lahu din yawa وما أمروا Ubangiji yake cewa ba a hore su ba su a cikin attaura da injila ahalin kitabi kenan har mu ma ahalin kitabi ne mu ma a cikin qur'ani ba a hore mu ba إلا ليعبدوا الله ai sai dan mu bauta ubangiji tabaraka wa ta'ala مخلصين له الدين muna masu tsarkake addini gare shi mina shirki daga abokin ta muna masu tsarkakewa daga gare shi addini ai mina shirki daga abokin tarayya wal ikilasu abinda ake cewa tsarkakewa nan shine safahul qalbi tsarkake zuciya min al aghyar daga wani daga, daga wani wa, wa, wato babu yakunu maqsuduhu bil amali wa jalla yanda mutum bi an yakuna maqsuduhu yanda zai zama abin nufin musulmi kowa ya shi da aikin da zai yi liwaji lahi dan zatin Allah an an kore riya kenan to wannan ba kowa iya wannan ba ko sai wanda ya ya yi jihadin zuciya duk gabaki daya to وهذا هو الهدف السوفي wannan shine abin nufin sufi وهو ما سنتعرض له في shine abin da za mu ganga bujiro wato dan mi magana a kansa هذه العدالة a cikin wannan 'yan littafi yawa da muka yi ta da gaggawa إن شاء الله in Allah ya so shine abin nufin su kuma shine abin nufin annabi Musa da ya tafi wajen Kazuru wai an nuna ma komai kasaitan malintaka ka da kaza dole kai wannan gyaran zuciya dole ka dan baka yi malinta irin ta annabi Musa ba ba ka da littafi irin na annabi Musa kaza kaza amma gashi nan ya tafi wajen ka- kabiru yana neman wannan kawai rushudun nan yake nema haka ta abubuwan da wannan aya ta gaya mana wanda a cikin su ne ake ta zubo wannan dalilai da da wannan diga baki da so يسأل مريد الصوفي muridin sufi yana tafiya yana ɗawainiya إلى الوصول إلى الله zai ta gogayya don ya sadu da zuwa hazaran Allah تبارك to وتعالى in ya sadu da shi a wajen dukkanin mai bin shari'a da kaza in ya sadu da wajen in ya sadu da hazaran Allah an gama a wajen sufi kuma shi kuma yayin da ya sadu da hazaran Allah sannan aka fara haka za a yi ta tafiya kuma ba karewa sai mutuwa duka ba ke ba karewa sai kuma an ji an haɗu sai shi yawwa ko zai ta ɗawainiya zuwa saduwa da Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka والله حاضر Allah halartacce ne to ya za a ce gashi wani yau yana ta so sai ya je hatta shi Allah halartacce ne amma da ka zauna kana kokarin hatsuwa da to yanzu kuma ka tafi zuwa gare shi har kuma a sadi ka san ana tare ba ma ana tare ba an zama daya babu ma kai sai wani mutum ina ka isa malam kamar mutum da mutum ba kai sai shi لا يتطلب الوصول إليه wato saduwa zuwa gare shi baya nema سوى استعداد قلبي wato sai zuciyarka ta shirya shine ma'ana ka tafi zuwa gare shi ka zuwa da gudu dinnan ma'ana zuciyarka ta shirya ka kama hanyar neman sa duka koda kana zaune yasiru na sayran fil majalis ba haka shirya faɗa ba suna ta cilla tafiya amma ga sa a zaune yushbihuna sukura sun yi kama da dutsen kim a zaune amma tafiya ake sayrin kalbi ta zuciya ta cillawa take yi duka ba daya to يتأهل صاحبه من العلائق wato ma'abocin mai san tafiya zuwa ga Allah da farko zai tsarkaka daga duk abin da suka rataye shi suka rike shi والأوائك da abubuwan da suka tare shi ليكون صالحا للدخول dan ya zamanto ya inganta na shiga dan da shiga في حضرة a cikin alara Allah tabaraka wa ta'ala ya'ya ne suka rike ka mata ne suka rike ka dukiyarka ce ta zama ta rataye ka ka kasa shiga wajen Allah tsallake ta ka je ka samu Allah tabaraka wa ta'ala in ba haka ba ta zama ma hanga wanda ta rataye ka ta zama a rataye me ya tare ma hanya kaza aboki kaza da ubangida ka tsallake shi ka je ka samu sannan ka zo ka ci gaba da sana'o'inka abinda Allah ya baka kuma shi zaka samu duk baki daya to sai ya zama ya inganci ya shiga hazaran Allah وتلك wannan لا يدخلها wa- wato ita haz- wa tilka ita hazaran nan ba mai shiganta saboda girman da aka ce aka yi mata kira mai nisa ba mai shiganta من يرى شيئا مع الله duk wanda yake ganin wani abu tare da Allah ba zai shige ta ba أو يؤمن به ko kuma ya imani faufau akwai wani abu tare da Allah sai ya san kana Allah wa la shay'a ma'ahu in ji wanda ya fi kowa sanin Allah don Allah ubangiji ya kawai ba komai tare da shi yawwa to sannan ka kama hanya وقد يتطلب هذا الاستعداد wannan shiri yana nema وقتا طويلا lokaci mai tsawo amma ba ɗan lokaci kaɗan irin wannan masu cewa an yi minti biyu an yi kaza akwai wannan amma ga mutanen da ba su da hijabi da yawa amma irin wannan hijabin girman kai hijabin gidaje hijabin abokai hijabin duniya kaza kaza ina za a ce wani minti ɗaya ko minti biyu kaza kaza na za ga mutum ya fito a haukace ya zo ya ta ɓarna ya ta kaza kaza kaza kaza yana neman lokaci mai tsawo يتسع في بعض الأحيان wani lokaci yana yin wato yalwa حتى يستقرب أيام العمر har ya tattare rayuwarka gaba ɗaya wani za ka ga yana ta neman yana ta aiki yana har mutuwar sama بأكملها ba komai ya ishe shi dai ya kama hanya Allah sai al- Allah zai karɓe shi gaba ki ɗaya babba ne kar ya damu kar ai gaggawa ba zancen gaggawa ko ko da rayuwarsa ta tattare gaba ki ɗaya cikin nema har shi kenan ya ya sadu Allah tabaraka wa ta'ala to وقد يقصر wani kuma lokacinsa sai ga ga ya tawi ya yi kaɗan حتى لا يتجاوز ثواني مع har ma ba zai shige yan wa'yansu mintoci ba yan wa'yansu sakon sauran yanzu haka ya shiga hatsarin Allah. An gan irin wannan ko?
وبين الوقتين Tsakanin wa'yannan guda biyu تن- wa- تنحصر له tsawon lokaci wani har mutuwa wani kuma ya ɗahul a ƙabaci yana yanke wato wannan abubuwa da suka tare shi ko a cikin 'yan mintuna ma a cikin in in Allah ya karɓe shi hijabinsa ba kuwa ai an yi haka ko wannan yaron shehu da in sai ya zo shiga yake wahalar da shi shi dan tsaron kofa ne sai biya zuciyarsa yana cewa Allah zai turo shehu ya ce ya zo ya tarbiya sai na rama duk wannan abu da yake mun to shi kenan ran nan ko wata magana ya ba su ce kai kai ka ai tarbiya ya ce a bai bai ta wajen sai ya je ka ce ai ya zo ya- wajen sai ya ji ya ce ai ga abin da sai ya ji ya ji daɗi sai ya ce tafi ka dawo tafi ka dawo fatiha da salatin fatiha ma fatiha da salatin fatiha an baka dai amma tafi ka dawo ma'ana za a yana takowa kofar mata takalar sai ya ji kofar ɗakin sai nan ya faɗi ya yi fata sai wani ya zo shigo a wajen sai ya ga mutum gashi ya yi fata sai ya ce yaron nan naka mai tarbiyya ya yi fata yi gashi can kaza ta ce a ai bai karɓa ba ma na yi mata fatiha da salatin ya ce wallahi gashi can ya yi fata ya ce Allahu kuma shehu zai so mu wahalar da yaron sa ga baki ɗaya to haka za ga wa'anda ba hijabin da yawa ko ko karfin karfin ruhaniya shehin ga baki da sai ga a cikin yan mintuna kaɗan ikon Allah sai ga Allah yawa wannan fata to kan mutum bai kai wannan bai ya ce na kai wannan ya je ya tabar na da kaza kaza kar ka damu ko shekara ai eh, alfa ala eh, shekara dubu saba'in haka ce ko Eh? yanke hijaban ko to mu Allah ya kawo mana gauti gashi nan a cikin 'yan lokaci kaɗan yan mintuna kaɗan kana sana'a ka kana komai Allah ya yanke ma hijabai in ka ji wahalhalin da bayan Allah suka shiga na daga annaba ma da waliya ai sai da haka sai mu ta gode wa Allah tabaraka wa ta'ala to wa bainar waqatayn tsakanin wa'annan lokuta guda biyu mai tsawon da gajeren tana sirrul khaliyatu sufiyatu wato anan wato asalin sufi ta kaɗaita da wato wannan hukunci na aiki min awwalil wujudi tun daga farkon sam- samuwa zuwa ƙarshensa wannan aiki ne na sufi wal nabti qalilan mu tsaya nan kaɗan ma'al arifi billahi tare da masani da Allah abi yazid al-fustani shine abi yazid al-bustami mu ci irin- mu ci irin maganga wayannan da su ake ganin zurfin ruwa to fi wasi ma'anatihi cikin sufanta wahalar da ya wa sha mujahadatihi da kokarin da yayi ta yi yaki cikin kansa billahi cikin Allah haythu yaqulu wato mu ji yanda shi kuma tarbiyyar ta tabaru ta inda yake cewa kuntu isnatay asharata sanatan na kasance sai da ne shekara goma sha biyu haddadan li nafsi ni makerin kaina ne zuciyata nake taiwa kila shekara goma sha biyu ne mata kila ana ta wurin da za ta keru zikirin ake da aka shi ce ka dinga yin zikirin cikin abokanka na kaza kaza kuma a haɗa murya yadda za a yi yadda zuciya za ta- za ta keru sai an zuga mata wuta ta sha duka sosai yanzu ta yi abu ta yi abu saboda ta fi dutse ƙarfi ta fi karfe din ma karfi duka baki da shi Abdullahi yake cewa duk wanda yace zai yi sufanci ba da irin wannan harkokin na sufaye ba wanda shi zai sa zuciya ta narke ta kaza kaza to ya ce zai lankwasa danyen tama ne ba tashi akan wuta ba ba zai yi ba kuwa to wa kam tafinina yanzu ya yi na yi shekara goma sha biyu ni makeri ne ina ta kera zuciyata wa kam to kuma aka zaci kuma ta keru shekara goma sha biyu sannan na ƙara shekara biyar kuntu mir'atu qalbi na zamanto ni ne madubin zuciyata ko me sai an ga to wani aiki na yi yanzu aikin ibada ne to zuciyata ta gyaru kenan ko ko ba aikin ibada ne to ƙarya ne zuciyata ba ta gyaru kenan sai na zama ni ne madubin zuciyata shekara biyar in ka hada da wancan shekara nawa kenan sha bakwai ko to wa sanatan wato sai kuma to sai na zaci kuma ka- ai alhamdulillah kuma komai na duba na ga yanzu bana wani aiki sai na alheri ma'ana zuciyata ta gyaru kenan sai da na ƙara wata shekara ɗaya kuma anzuru fi ma bainahuma ina kallo tsakanin zuciyar da tsakanin wancan kira da nai tsakanin mudubin da wancan kira da nai ya aka yi ne ya ƙara wani bincike yanzu ya zama shekara goma sha takwas kenan fa idza fi wasatisun narun sai sai na ga wani janjani bel irin na ko sojoji ko ko irin na kiristoci din nan dai bel wannan tamara da suke sawa ta zubo har kasa to sai na ga kuma wani janjani zahirun gashi a sarari ma'amiltu an daura shi a tsakiya da wannan ganin kashafi ba wai wani yanki ne ya gani ba sai na ga kuma ashe ga wani janjani kuma an daura mun ma'anarsa shagala da duniya shagala da mutanen duniya da kaza kaza Gashi wannan zinari ne abu sai na ga wani janjami gashi kuma an daura mun a tsakiya ta ma'amiltu ala qadihi na dinga ibada da ma'arifa da kokari in ga janjamin nan ya tsinke yadda na ƙara shekara goma sha biyu shekara yanzu talatin kenan
thumma nazartu sannan na duba fa idza fi ba'ihi sunnarun sai na ga na wajen ya yanke kuma ga wani ya fito a a cikin zuciya sai na ga ga wani janjamin ya fito a cikin boye na kuma ma'amiltu fi قدئه خمس سنين na yi ta kokari sai da ne shekara biyar sannan na gaba shi an yanke shi ya sai da ya shekara talatin da biyar kenan to فكشف لي sai aka yaye min hijabi ونظرت إلى الخلق sai na kalli halitta gaba ɗaya فرأيتهم موتى sai na ga duk sun mutu ba kowa sai zafin Allah kullu shay'in halikun illa wajhahu فكبرت عليهم sai ne musu sallar gawa nace Allahu akbar sau hudu أربعة sai ne كبيرة musu sallar gawa kabbara hudu aka binne su to ai shi ba shi ma kaunin ne ba duk ga baki daya sai da aka shekara talatin da biyar sannan aka zo inda kai ka gode wa Allah dan mintuna kaɗan ko a yan kwanaki kaɗan ko sai ka isa wannan wajen to ai ta kokari ba ka azaci ba kuma a dawo ana wasa yanzu yanzu a daura ma janjami ya ɗaukarai kuwa mai haske da ya kalla ya ce ka ai wani an daura ma ai shau ya ci jasmin ruli ko kutustan rai yanzu wani da ya yi magana ka san wannan akwai jasmin ruli ransa wannan an gama da shi wani ma da ya yi magana haka fa wannan an yanke shi gaba ba ma wai daura janjami ba ai ma ba a fara ba wannan ba ma guje ne ma kawai ba an daura janjami ma ai ya zama ahli kitabi ko ba duk ba a yi wannan ba mun gode Allah muhyiddin bin arabi shi kuma Allahu qadirun alayya Allahu nazirun ilayya Allahu hadirun ladayya shine abin da shehin sa shi kuma ya bashi ya je shiga hubbaran wani wali nan yayi dai Allah ya san ko shekaru nawa yayi ya samu fata ya fito duniya da wannan ilimi to mun gode wa Allah mu kuma albarkar gausi shehu Ibrahim Kaulaka radiyallahu anhu Allah ya saka masa da alheri al-awwal al-akhir al-zahir al-batin shikenan dan wani rabi na aya rabi na aya ne kaga girman Qur'ani rabi na aya ba shikenan yanzu yanzu ya shiga ka kai halalan Allah ya kone duk wannan hijaban ya tsinke janjamin na sararin da na koyan da komai to وهذا الزنار wannan janjamin da yace an sa masa الذي عمل أبو يزيد wanda Abu Yazid yayi ta aiki على a قدئه bisa yanke shi وصلته بالعالم wato shine saduwarsa da halitta ai muhidin ya faɗa man afsara al-khalqa kassara faqad taraka an hijab wanda ya ga halittan nan gaba ɗaya kamar ruwan kan titi ne to wannan ya kubuta daga hijabi ya ganta ruwa ruwan nan ai gashi dai ebo shi ka sha da haka duk kauni suke duk gaba ki da Allah shine al-wujudu dama ake ga Allah shine samamme ko shine samuwa kanta shine wajibul wujub shine samamme duk wani abu da shi ba kuma zai iya yiwa ko ko eh, internet ne yanar gizo gizo ce a raga duniya da a cikin ta iftirabi duk gaba ki da gaskiya ne ƙarya ne tv ne ga shi ga abu kana gani amma ga abinci kana gani masu sai da maki sun dafa shi da ga nama ga tilbi ga kuma ɗauki ka ci duk ga baki da to وهي صلة shine saduwa لا يقطعها ba abin da zai yanke ta قطعا سريعا yankewa mai gaggawa وكليا yankewa na duka إلا قوة المدد sai ƙarfin madadi وثقة الصلة wato sai dogaro wato na saduwa بمقدار التوحيد ga العظيم asalin tauhidin ga baki ɗaya makaɗaici الذي هو رسول Rasulullahi الله sallallahu alaihi wanda shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai magajinsa wato sai dogaro da shi da wayannan kalibobi nasa da ya kakkafa kuma da kalibobin sa har zuwa tashin kiyama ai yau dai madadinsa ne والاستعداد الكلي ga shiri na duka لهذا القدر ga- الكلي ga wannan yankewa na duka في سبيل الوصول cikin wato hanyar saduwa إلى التوحيد zuwa kaɗai ta Allah لا يرى تائبون خلقا sai ɗan ma'abocinsa sai ya ga bai ganin duk wata halitta ga baki ɗaya سواء daidai ne كانوا أحياء rayayyu ne أو أو أو أمواتا ko ko matattu ne gaba daya amma لا يرى غير الله kai bari dai bai ganin wani Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dawo ya bakai kuma ya ta aiki da su kuma dai billahi Jam- wa kalakala kuma ta sama ta jami'an minhu har yau dai billahi dai ake ta yi duk gaba daya misali mai bacci kaga mai bacci bai ganin kowa ga baki da an riga an yanke kuma zai ga yana mafarki gashi a cikin nasa kuma a cikin baccin kuma yana ta harka da mutane ya ga kila ma har ya a cikin mafarkin kuma ya dinga gaya wani ni da ne mafarki na ga kaza kaza har yau kuma a mafarkin yake to ali shi kenan har yau kuma a cikin wannan shaguwar ake kuma a nan kuma yake ta haduwa da kuma duk wannan iyali da kaza kaza har yau sai a cikin babu ake da wa- wannan dinga baki daya yauwa واستعداد الصوفي shirin sufi لقدر صلته بالعالم da yanke wato saduwarsa da halitta لا يعدو kaunahu hamalatan sai sajidatan wuce cewa kasancewarsa wato ɗauki ne wato kai hari ne sajiratan a sarari alan nafsi a kusa wato kansa yanzu ya ɗaura yaƙi da kansa kenan ba wai da wani kafiri na waje ba kai ne babban kafirin kanka ba wala ya ɗaura yaƙi da kansa kenan wala hawa da san wato zuciyansa san ransa can da san zuciyansa wa shaydani da shaidani wa dunya da duniya لأن هذه الأربعة wa'annan guda hudu زيادة على أنها حجاب عن الله ƙari akan cewa ita wa'annan guda hudu su ne hijabi ga Allah su suka hana mu shiga hazaran Allah san ranka san zuciyanka shedan duniya kowane akwai halinsa kuma kowane akwai yadda ake maganinsa duk ga baki daya to kasancewa wa'annan guda hudu su suka hana mu shiga hazaran Allah لا هدف العاصي والسد wato kuma ba ta da wani nufi sai dai ta kutsa da bisani biha da mai ita في د- في د- في دحاتها في دحاته النار wato cikin zurfin wuta bayan hijabi ne kuma ba abin da wa'annan hudu suke so sai dai su danna katan cikin wuta وراوية الشرك wato da cikin ramin kadaita wato hada Allah da wani da والخسائر tadewa كل منها kowane ɗaya daga cikin wa'annan guda hudu يحتاج إلى جهاد maririn yana buƙatar yaƙi wato mai tsaci yaƙi mai tsanani ma'ana yana buƙatar yaƙi mai tsanani يسكن النفس في ظلاله wato da a ƙarƙashin wannan ƙoƙarin na kanka wato ranka za ta yi- wato za ta tsarkaku من أكدار التش- min akadarin daga gurɓata التشديد a- wadda take la- wadda za ta lalatar da kai ta sa ka lalaci وألائك التأويل wato da abubuwan ratayuwa masu tare ka وبهذا الصفائي da wannan tsarki ne na ranka تعوين الدنيا sai duniya ta wulaƙantu a idanka وتذل wato ta kaskantattu ba ta da wata kima idan ka ga ta dai kana a cikinta kana sana'ar ka ba wai bari sana'a kana kuma amma ba ta kai komai ba a wajenka duk gaba daya وتتحقر ta kuma ja da baya دولة الهوى wato saulatul hawa tun ban nan na san rai wato tu- motsowar na san rai shikenan sai ta baya وتتولى ta ta- ta juya da baya dai ta وتتلاشى shafe ma أيمة الشيطان haimanatu shaidani hawa kan nan na shaidan وتتمحل ta shafe gaba daya إن الجهاد بالله kokari cikin Allah هو ما سماه النبي shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi الجهاد الأكبر yaki mafi girma وهو ما أشارت إليه الآية karimat ita ce shine wanda wannan aya mai girma take nuni zuwa gare shi والذين جاهدوا فينا lana hadiyannahum subulana wa inna Allah lama almusinin to والذين جاهدوا فينا wa'anda suke kokari fina a cikin mu inji Allah tabaraka wa ta'ala لنهدينهم subulana wallahi za mu shiryar da su zuwa tafarkan mu zuwa dariƙoƙin mu وإن الله ubangiji لمع المحسنين yana nan tare da ‘yan ihsani a rufai وهذه المجاهدة wannan ƙoƙarin كما قال الشيخ kamar إبراهيم yadda shehu ibrahim radiyallahu anhu arzahu annabi ya amin ya faɗa ذات دوائر ثلاث wato tana taka su kashi guda uku take wa yake wayo uku والذين جاهدوا فينا wa'inda suka yi ƙoƙari a cikin mu in ji Allah في دائرة الإسلام a da'irar musulunci wamal islamu لنهدينهم za سبلنا mu shiryar da su ta barkanmu في دائرة a الإسلام da'irar nan na musulunci والذين جاهدوا wa'inda فينا suka yi ƙoƙari cikin mu في a دائرة الإيمان da'irar imani in ji Allah لنهدينهم za mu سبلنا shiryar da su ta farkanmu في دائرة a الإيمان da'irar imani والذين جاهدوا فينا wa'anda suka yi ƙoƙari cikin mu in ji Allah في دائرة a الإحسان da'irar kyautaye لنهدينهم za mu سبلنا shiryar da su ta farkanmu في دائرة a الإيمان da'irar ihsani sai Allah wa inna Allah lama al-muhsini amma dai Allah yana tare da na ƙarshen nan da yan ihsanin nan dai duk wa'ancan ma ana tare da su amma dai bari dai a faɗi wa'annan tukun ga baki ɗaya so والإرشاد إلى هذه الدوائر wal isharatu nuni ila hadhihi dawa'ir zuwa wannan kashe-kashe يوجهها yana nuna ta a sanari تعدد السبل في الآية wato ƙididdigar hanyoyin nan a cikin ayar ba hanya ɗaya ta faɗa ba hanyoyi da yawa ta faɗa لنهدينهم سبلنا za mu shiryar da su hanyoyinmu ba lahadiyan nan sabila na ba ba za mu shiryar da su hanyar a za mu shiryar da su hanyoyinmu hanyoyi ne masu yawa ga suna amma duk gaba ɗaya inda za su kai wajen ɗaya suke kaiwa wajen Allah za su kai kamar yadda aljanna ga tana hanyoyi ne masu yawa duk wacce wani ya zai ga ta kai shi ta kaza kaza a'udhu billahi wutan ma haka Allah ya kiyaye mu duk gaba daya to haka hazaran Allah ma ga hanyoyin ta nan da yawa kuma duk wanda mutum ya zai ta isar da shi وفي قوله تعالى cikin fadin ubangiji وإن الله لمعلم ubangiji yana tare da yan ihsani تنويه wato ɗaukakawa ne إلى يسر لسانه yabo ne ga wato matsayin yan ihsani kewayen ihsani التي هي مصب الدوائر wanda كلها shi ne wato mazubar duk wa'annan ma da'irorin na islam da na imanin gaba ɗaya وزبدتها ita ce kumfan man shaninta إذا- وإذا رجعنا قليلا idan muka koma baya kaɗan إلى القرآن الكريم zuwa ƙur'ani mai girma نجد الجهاد za mu samu wannan في ƙoƙari مقاماته a الثلاثة cikin makamansa guda uku duk Allah ya faɗe shi a makamansa guda uku a واجها sarari لا غبار عليه ba ƙura a gare shi nan ga malami jahili ku ya ce me aka faɗa ne ni bai san والجهاد في مقام الإسلام wato kokari cikin matsayin musulunci يشير إليه الآية aya tana nuni zuwa gare shi لكن الرسول wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika lahumul khairatu wa ulaika humul muflihun a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha zalika al-fawzul 'azim to لكن الرسول sai dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama والذين آمنوا wa- معه wa'inda suka yi imani da shi din nan sahabbansa جاهدوا لأموالهم sun yi ƙoƙari sun yaƙi da dukiyoyinsu وأنفسهم sun yaƙi da rayukansu akan ma musuluncin ya kafu وأولئك لهم kai الخيرات wa'annan alkhairai da ba adadi suna tare da su waye zai kai su wa'annan وأولئك هم المفلحون wa'annan su ne masu babban rabo alfa'izuna inda suka rambantu أعد الله لهم Allah ya tanadar musu جنات aljannatai تجري من تحتها da الأنهار al- da ƙoramai suke gudana a ƙarƙashinta خالدين فيها kuma za su dawwama a cikinta ذلك الفوز العظيم wannan shine babban rabo Allah ka sa mu da mu والجهاد في مقام الإيمان ƙoƙari kuma a muƙamin imani تشير إليه الآية الكريمة aya mai girma tana nuni zuwa da shi a hanyar imani imani da Allah imani da manzon Allah imani da mala'iku imani da ranar lahira imani da kaddaran Allah ka ka ɗanɗani ɗacin ta kanka na hakura daga Allah ne kai kamar ma wani abu bai faru ba a ci gaba da kaza nan ma kokari ne yaki ne ba kaza abubuwa ne mai yawa da yawa da abu to kokari kuma a wannan fage الذين آمنوا aya ta faɗe shi mai girma في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم a azam darajatan inda Allah wa ulaika humul faizun yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin وجنات لهم فيها na'imun muqim yawa خالدين فيها أبدا inna Allah indahu ajrun azim to الذين آمنوا wa'anda suka yi imani وهاجروا suka yi hijira وجاهدوا suka yi wato kokari yaki fi sabilillahi cikin tsaita tafarkin Allah بأموالهم da dukiyoyinsu وأنفسهم da wato kawunansu sai ka ji da dukiyoyinsu da kawunansu kamar irin na wannan ne amma wannan kuma su sun kara da kuma wani zancen imani an ka zancen wani imani to أعظم درجة عند الله wa'annan sun fi girman daraja a wajen Allah وأولئك هم الفائزون wa'annan su min gairihin daga wanin su ma'ana wa'annan kuma su ne masu babban rabo azabiruna bil khair bil khairat za su rabanta da alkhairai da yawa يبشرهم ربهم وب- برحمة منه ubangiji ya ne musu bishara da rahama daga wajensa ورجوان da yadda وجنات da aljannatu لهم فيها نعيم kaga yanzu an tsara akan wancan dan da an faɗi aljannatu amma na an faɗi kuma ya wato bishara na rahama an faɗi yadda an yi kaza to لهم فيها نعيم مقيم za su wato suna da wata ni'ima kuma wanda za su dawwama a cikin ta wanda ma ba a faɗe ta ba Allah ne ka ma la ainur ra'ad wala uzunin sami a sami da gina wata ba a san ma kome ba can ma an faɗi dan abu gonaki ne da ruwa yake gudana nan kwa ni'ima ce wadda za a dawwama a cikin ta sai mutum ya je ya gani oh خالدين فيها za su أبدا dawwama a cikin ta har abada إن الله عنده ajrun az عظيم.
Allah fa yana da wato sakamako mai girma a wajensa ku ta aiki ma'ana mi ta aiki gaba daya والجهاد في مكان الإيمان kokari a mukamin wato ihsani kyautaye يشير إليه هذه الآية الكريمة wannan aya mai girma tana nuni zuwa gare shi ودا- وجاهدوا في الله يوا.
حق جهاده washtazekum wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj yawa و- وجاهدوا في ku yi الله kokari fillahi cikin Allah li iqamati dini in ji mai tafsiri amma yanzu ku yi ta kokari cikin Allah har ku sadi zuwa halara nan ba jannatin ta jimi ta ta ko na'imun mu ke kaza nan billahi ne faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa- fa- fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ladan ta Allah da manzansa nan wajahidu fillahi ne ku yi kokari cikin Allah حق جهاده matuƙar ƙoƙari ku ne fa na hawa, hawa na uku ku ne fa kaza kaza to kar na hawa na farko ya shiga ƙoƙari kan na hawa na biyu ya shiga ƙoƙari nan fa ku yi ƙoƙari وجتبيكم ubangiji shi ya zaɓe ku da wannan aiki ba ƙarfin ku bane zaɓin sa ne وما جعل عليكم في الدين من حرج bai sanya kunci wato a cikin addini a gare ku ba وتنوه به الآية wa- wa- wata nawahu bihil aya tana wato kira ɗaukakawa da shi wata kuma وإن الله لمع المحسنين Allah yana tare da ‘yan ihsani nan kuma Allah za ka samu tabaraka wa ta'ala والحديث عن هذه المقامات wato الثلاثة hadisi ga waɗannan muƙamomi na addini guda uku wato zance a cikin waɗannan muƙamomi guda uku يقودنا إلى تعريف الشيخ رضي الله عنه yana jan mu zuwa sanarwar da shehu ya Allah ya ƙare ta a gare shi بكسائتها da keɓance da wato amfanin nukan waɗan- na amfanin nukanta وإشارته إلى حقائقها wato da ishararsa zuwa haƙiƙoƙinta حيث ta قال inda ya ce يختص مقام الإسلام muƙamin musulunci ya keɓantu بالتوبة da mukamai guda uku a taubatu tuba والاستقامة da istiqama da والتقوى tsoron Allah shine takawa in ka zo nan to ka yanke muqamul islam kenan kuma yanzu zaka shiga muqamul imani to ويختص مقام الإيمان muqamin imani ya keɓanci shi ma da guda uku بالصدق gaskiya والخلاف da kuma wato tsarka tsarki da والطمأنينة nutsuwa ويختص مقام in ka gama الإحسان wannan shi kuma ka zo ka gama da muqamin imani dan haka annabawa sun fara daga ƙarshen na imanin nan tumani na su daga nan suka fara amma zancen tauba istiqama taqawa sidiku ikhlasi wannan kuma wali yake fara daga nan bawan Allah kowanne ordinary ma zai fara ya ta hawa ya ta hawa har ya zo tumani na in ya zo tumani na ya zo inda su kuma annabawa daga nan suka fara duk gaba daya to ويختص مقام الإحسان muqamin isani kuma yake bantu بالمراقبة wato da uku shi ma almuraqaba din kayan Allah cikin dukkan lamari والمشاهدة da mushahada shi ma kuma fatahi da والمعرفة kuma ma'ariba din kuma ai ta tafiya kuma cikin halara وحول حقائق هذه الاختصاصات wato daura da hakikokin waɗannan wato keɓance keɓance su abubuwan nan guda tara يقول رضي الله عنه yana faɗa Allah ya ƙare ta a gare shi إن حقيقة التوبة hakika tuba التوبة من التوبة tuba daga tuba mun ce daban yake wanda yana tuba don zunubi da wanda yana tuba don ya ga yayi aiki shi wannan zunubi yake tuba amma yayi tuban shi ma ko an ana so shi ko wannan bawan Allah ba wai zunubin ya ba a'a sallah ya gama yanzu assalamu alaikum sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah Allah na tuba ma in ga nayi karfinka ne ya Allah kai ne kaza kaza kaza shi yanzu tsoron riya yake tsoron kaza kaza shi ne wanda za ka yanzu kai aikin alherin ba wanda ya sallah ya wada cikin teku yawon kula ko da da zulum ba babu abuwa ga jana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko ku gaji da'iman shi dai astaghfirullah astaghfirullah ko tuwai da ji astaghfirullah astaghfirullah tuba daga tuba kenan shi yanzu ba zancen zunubi bane malam tuba matakin farko na tuba duk zunubin da kai Allah ya ya shafe shi wannan shine mukamin farko to amma akwai waɗansu falaloli na tuba wajen guda talatin bayan wannan wannan na yayi zunubi shine na farko in dai kai zunubi ka tuba Allah ya gafarta ma wannan in dan zunubi ne shikenan an gafarta ma to ai mumini ba gafarta zunubi kadai yake so ba daraja ta akwai darajoji hawa hawa wajen Allah to wannan kuma kai ta tuba Allah ya ba fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum mijrara sai sama ta ta ruwa albarkar wannan tuba arziki sai ya samu kenan noma ta samu abinci ya samu ko waye bai san abinci sai sai kama tuba kaga yanzu kuma wannan ba na zancen zunubi bane ashe mai tuba ma ba dan zunubi ya yi saboda ma samu ruwa wa yumtidukum bi am yursilu sama alaikum midrara ko wa yumtidukum bi amwalin wa banina in kana tuban ma kuma sai kudi ya zo sai kudi talauci ya tafi sai ya'ya su zo in ma bakarara ne ba yayan ka kaza kaza wai da Allah kun jannati Allah ya kawo gonaki da kayan gonan ma da kuma duk a samu duk gaba daya wai da Allah kun anhara a kawo ruwa koramai ba za a ce an yi wahalar ruwa ba ƙasa ba ruwa kaza kaza duk irin wannan duk tuba ya kasu to kuma can wani waya zutun kuwatan ila kuwatikum Allah sai kara muku karfi akan karfin ku karfin zahiri karfin soja karfin kuɗi karfin kasar ku ta zama ta zama ba kamar ta kaza kaza kaza kaza ka zuwa ga duk kasar da take tuban take bin Allah sai kaga ba kamar ta duka baki da to haka dai abubuwa wajen abubuwa talatin Qur'ani ya ya zaro su duk zaka ji ya kawo su na tuba da kaza kaza da haka wannan can tuba ma ba zancen zunubi bane ma tuko wannan shine na farko idan lai mutum ya yi zunubi maza maza ya tuba to kuma za ka to za ka ce to kuma shi wani da ya kawo Allah haƙi bayan Allah ne da wannan asali a a shi ma to kuma wannan kenan duk na wannan mukamai na talatin to shi tuban annabi shi kuma ba shi na me shi ma na ƙarfin ne shi ma na noman ranin ne shi ma na kaza kaza kaza shi ka- shi kaza kaza to shi kuma tuba ne na hauhawan halaban Allah shi kuma tarakinsa zuwa ga Allah duk mukamin da ya zauna ya girmama Allah a wannan mukamin sai Allah ya ci da shi gaba in Allah ya ci da shi gaba sai ya ga ashe can ma kabuwa ta ne ma ashe can ma bai fahimci Allah ba bai ashe bai girmama shi da abu ba sai ya ta tuba astaghfir- sai ya kara daga Allahumma inni as'al Allahumma a'udhu bi rizaka min sakatika wa a'udhu bi mu'afatika min ghur- wa a'udhu bika minka la uhsi sana Allah ban iya kirari a gare ka ba duk wannan kirari da nake fa Allah ka fi karfin haka sallallahu wai duk wannan kirarin da annabi sallallahu alaihi Allah ka fi ta nan bal anta kama asnaita ala nafsika kai dai Allah yanda kai wa kanka kirari shine kirari kaza kaza to kuma gaskiya ne sallallahu alaihi wa sallama saboda ya koya mana shari'a kuma dole a gidan shari'a muke dole a hikima duk kirarin da zamu yi wa Allah ai na shari'a zamu yi ko duk kirarin ka zaka to shi ko yanzu ya kai shi sallu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi in min shay illa yusabbihu bihamdihi kaga nan kuma kirari ne na hakika nan kuma to dole an zo fasara sai an tattauye wani abubuwa da kaga ka tauye Allah yanda kai wa kanka kirari ne to kan mutum ya ga ya- ya yi ibada wai ya cika ya yi kayi yawa ko kaza kaza Mm-mm. akwai amfanin nukanta suna nan akwai amfanin da na nan duniya akwai amfanin nukanta na lahira ma sai ya je lahira ya gani akwai amfanin nukanta na tsakaninsa da Allah ma yi wannan aiki na duniya ko aiki na lahira hijabi ne ga Allah ka zama katon mushriki amma na haske za ka ba wanda ya kubuta da shirka bakar shirka wannan a'udhu billahi ta tara Allah da wani na kafirci a'udhu billahi Allah ya kiyaye amma kowa ai akwai mai za ka ba shi da shirka musulmin ne amma ji aikin da yake dan aljanna Allah ka ba mu aljanna dai dai da tara da kyau Allah ya ba mu amma da a ce Allah zai aiko masa ya ce na shafe ta daga yau babu sai ce to aikin me za a yi sai dai da Allah ku nade da duma an gama ana ɗaya da duma ma wani da za a ce ba wutan sai dai ya kalli masallaci ya shige ba abin da zai to me za a yi ya ce, "Ai, ga wannan ko ba a faɗa ba shi ma ɗan shirka fa aljanna da wajen zaman ma shirka yan baba ta gani kuma dan zatin Allah Hmm? shine godiya shi ake cewa godiya duk duk- annabi da duk muƙamin da an yafa zunubin an kulle man wutan an bude aljannatun firdausin da kome da inna fatana laka fatahan mubina karshen ma'arifan an kai kaza kaza amma ya fi kowa ibada kwana yake yana kuka yana ibada yana kaza ciki yana gugi ba abinci har wata rana dai masu sasari tausayin sai da aisha ta ce wai ya rasulallah wannan iba- wannan ubanna ne kai da an gata Allah ya ce ya gafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mus wa yansuraka Allahu nasa wannan me ce to afala akuna abdan shakur ba zan gode ba duk wani abin da nake godiya ce godiya ce to dama mai godiya sai ka ga ma ila ma godiya ta fi aiki ta fi mai aikin ta to wai duk godiya mu gode Allah mai ta godiyan nan da kaza alifi aikinsa gaba ɗaya godiya ce da wani zancen abu duk ya gafira laka Allahu ta faru fatahana laka fatahan mubina ta faru to amma ya koyi da shugaban arfe shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai godiya ga baki daya to وحقيقة الاستقامة wato ha- hakikan istiqama shine taubatu ne tuba mun gama kenan wa haqiqatul istiqamati haqiqan tsayawa kan tafarki salihai kenan البقاء بعد الفناء kayi baka'i bayan kayi fana'i bayan ka narke kuma shikenan ka dawo ka santare ma'ana a bi hanya gaba daya bayan an je abulatu a dawo abadatu kuma وحقيقة التقوى hakikan tsoron Allah عدم قدور السواء kakka ɗansa wani a الخادم cikin tunaninka ولو لحظة ko da kimtawa ido وحقيقة الصدق haƙiƙar gaskiya إبراز الوجهات لله ka fuskantar da zatinka gaba ɗaya zuwa ga Allah duk aikinka ya zama dan Allah ne وحقيقة الإخلاص haƙiƙar ikilasi tsarki أن ترى العمل لا منك kaga aikin ba daga kai bane ولا إليك ba kuma zuwa gare ka bane ولا لك ba naka bane na Allah ne wallahu kalaka kuma ma ta'amaluna وحقيقة الثمانية haƙiƙan nutsuwa أن لا تتمنى زوال ما كان kakkai burin abin da ya kasance ya gushe ولا وجود ما لم يكن ko ka samuwa abin da bai zo ba وحقيقة المراقبة hakika wato muraqaba ka dinga ka dinga ganin Allah in ka Allah cikin dukkan ayyukanka تعلق القلب بالله zuciyanka ta ratayi da Allah da'ima a kowane lokaci وحقيقة المشاهدة hakikan fatahi رؤية الحق إياه wato ganin hasaran Allah a sarari وحقيقة المعرفة hakikan ma'arifa kuma bayan fatahi شهود كمال الذات ganin kamalar zatin Allah cikar zatin Allah Hmm.
طرق السودية هي سبل الله wannan hanya ta subaye fa ita ce hanya Allah tabaraka wa ta'ala da za ta kai ka zuwa wannan tigga baki daya shine wato hikimar Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana wannan tafiya ta annabi Musa zuwa neman kabiru قال تعالى ubangiji yana faɗa والذين جاهدوا فينا lanahdiyannahum subulana wallazina jahadu fina wanda suka kokari cikin mu lanahdiyannahum zamu shiyar da su subulana tafarkan mu hanyoyin mu dariƙoƙin mu والعكس صحيح kyau dai a juya wannan aya shi ya fi shi ne ya fi inganci والذين هديناهم سبلنا wannan aya fassara ta tana so tana ce ma ne Allah yana cewa wallazina hadainahum subulana duk wa'anda muka shiryar da su hanyoyinmu ليجاهدن la yujahidanna la yujahidanna fina lalle za su yi kokari cikin mu ai sai ka ba hanya sai an bi wannan hanyoyin ne ake kokari cikin sa Hmm, tabaraka wa ta'ala
وهذه السبل wa'annan tabarkai هي طرق السبل ita ce wa'annan ɗabi'u na sufaye المؤدية mai kaiwa إلى الله zuwa Allah tabaraka wa ta'ala dama mukaman musuluncin guda uku ne al-islam musulunci la ilaha illallah muhammadur rasulullah idan mun faɗa sai guda hudu da suka rako wa'annan sallah azumi zakka hajji to duk abin da zai koya ma wa'annan duk abin da zai sanar da kai su shi ake ce masa fikihu ilimin fikihu abin da zai koya ma wa'annan abin da zai koya ma sallah sallah ba za ta yi ba sai da alwala abin da zai koya ma alwala alwala ba ta yi ba sai da tsarki abin da zai koya ma tsarki taimama wankan haila wankan biki wankan janaba ka sunan mu'amaloli har fikihu ya kam- ya gama wayannan su ake cewa fikihu abin da zai koya ma musuluncin nan shi ake cewa fikihu wayannan shari'o'i din nan shari'a abin da zai koya shine fikihu duk gaba ki daya akwai littattafai ga sunan wanda suke koyar da su tun daga manyan littattafan hadisan nan tun daga waɗansu ayoyi na qur'ani din nan har kuma ka zo littattafan malaman hadisan nan su muwaɗa ga sunan in mu mazhaban malikiya ce tun daga muwaɗa har kan qawaidi rashada hakan qawaidi gashi nan dai duk dai bangaren fikihun ne duk gaba daya in mazhaban shafi'iyya ce tun daga ummu haƙi zuwa karamin littafin su in hanaf- hanafiyawan ne in hanbalawan ne in ja'afariyawan ne in wa ko dai mene ne dai mazhaba ka dai ma'anar ta dai fikihu ba wai wani abu ba karantar da kai ilimin wannan wamal islamu dinnan to kuma ga manya-manyan malaman wannan bangare irin su imamu malik imamu abu hanifa imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbali auzahi ga sunan ga sunan wanda kuma duk su ne malaman nan wajen wannan islam kenan in aka hawo iman kuwa shi kuma shi nan wajen shi kuma shi ake cewa ilmul kalami abinda zai sanar da kai ma'anar wannan la ilaha illallah na karatu da ma'anar ka- annabawan da kaza suka darul gaisu gashi nan ya zai ka koya ma imani akwai wani karamin littafi da ake cewa kadar gaisu to tun da tun daga nan kuma haka shiga manya-manyan littattafan wannan su kuma bangaren imani kenan na ake cewa ilmul tauhidi na ake cewa ilmul kalami duk da ba a fi so mutum ya zurfafa a ciki ba dan so ake a shige zuwa ihsani an ajiye su ne ga wanda ya shiga musulunci yanzu a koya masa duk yadda ma'ana take amma dan musulunci wanda aka haifa iko Allah sai ga ma duk wannan ya san su ma ba ba tare da wani wahala ba wannan ilmu kalamu din nan to amma dai ba laifi kuma saboda lalacewar zamani lalacewar abu a ce ba za a ce Allah yana ko ina ba ba za a ce sai a ce yana can sama a zaune sai dai kaza kaza to ba laifi a mutum ya dan koyi ilmul kalamu inda zai gaggyara mutane dai su san inna Allah wa huwa ma'akum wa aina ma kuntum da irin wa'annan abubuwa to wannan shi ake cewa ilmul kalami akwai manya-manyan malamai a wannan bangare so abul hasan al-ash'ari ash'ariyawa galibin malaman hadisan nan dukkansu ash'ariyawa ne sai yan kaɗan da a zamanin nan duk suka fandare da malaman mazhabobin nan dukkansu ash'ariyawa ne sai maturi wato maturidi shi ma babba ne a cikin wannan bangare sai Ahmadu bin Hanbal shi ma malamin fiqhun ne malamin hadisi ne ko malamin tauhidi ne yawa sai Abu Hamid al-Ghazali Imam al-Ghazali wannan littafi babba nasa na ya ulumuddin gabaki da kusan bangaren wannan yafi to wannan kenan sai ihsani wannan hawa na musulunci na uku an ta abu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka nan shi ba littattafai bane da su sanar da kai wannan ba littattafai bane wannan zikiri ne da istighfari da salati ga manzon Allah din da dawwama la ilaha illallah wayannan su za su goge zuciyanka har ka ga wannan abu ka zama tsanta abu da Allah ka annaka tarahu to nan dariƙoƙi suke duk gabaki daya na ɗariƙoƙi suke yanda can wa'ancan littafan fikihu suke yanda can wa'ancan littafan ilmul kalam suke nan kuma nan ɗariƙoƙi suke nan kuma dukkanin wa'annan bujuman shehunai na ɗariƙoƙi suke tun daga su fi da abdulkadir jilani ahmad rufa'i su hasan al-basari su junaidu saliki tun daga sayyidina al-tukum duka baki ɗaya taho taho da dukkanin manyan wa'annan sufaye shehu tijan radiyallahu ta'ala to kuma nan nan ne isani yake nan ne ma'arifa sanin Allah take nan ne tauhidi nan ne sirrin tafiya annabi Musa alaihi salatu wasalam zuwa neman shehu kazuru zuwa neman kazuru ga baki da aje ai abu ba ka da yanda za ka fitar da waɗannan ayoyi na zancen Musa da kazuru in dai ba ka san wannan ba in dai ba ka ka abba to duk ga baki da to nan ne to don haka waɗannan ɗariƙoƙin su baye na isani ɗin nan su ne su gudana ta farkokin mu inji Allah ga baki ɗaya. Shehu Ibrahim Daula ga Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa Abdullu Tsoro kan ta zaman sabaka biya aulahe wa turukul auliya il asfiya'i ka'idatun nasi ilal aliya'i sawa'un intamat ilal jilani auli aliyi shazilin rabbani. طريقة شيخ جان أبو العباس رضي الله عنه وأرضاه عن نبي آمين شريدي نيتي كان منزل الله صلى الله عليه وسلم ما لم يأشري أن منزل الله صلى الله عليه وسلم سنن جاغولا mai hanya ta shigar da mutane hazaran Allah. To, ita ce mafi biciya hanyoyi mafi sauƙinsu. Aulaye, wanda ya riga a cikinta tun na wancan zamanin koko wanda ya riske ta kuma daga nan har tashin duniya kuma yaran banta su ma shauran hanyoyin waliyai bayin Allah mai jagoran mutane ce izuwa ɗaukaka izuwa hadaran Allah daidai ne ta dangana ilal jilani zuwa sida abdulkadir jilani ko ba sayyidi aliyu shazili abi shazali arrafani na Allah akwai bambanci mai nisa akwai bambanci babba a sarari tsakanin hanyar shiriya da hanyar bata da cewa hanyar bata ce a ko shi ka ba wa alƙalami zana min hanyar bata ka yanzu misali idan ka ba wa ba wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Allah ya nuna mana shi amma yanzu misali ka ba wa kowaye ko yaro ce ne zana min annabi kaga kokari zai iya zana wani mutum kyakkyawa a billahi ba zana ake wani misali ne wallahi masallin ala da zamu gane karatu za- amma dukkan mu nan kuma ba wanda ya ga shedan Allah kaka nuna mana shi duniya da lahira amma da zaka ce da zaka ba mutum fensu da abu ka ce zana mun shedan kokari zai ya zana wani abu mummuna wani abu mai ban tsoro wani abu mai kaza duk wanda ka ba ya zana ma manzo Allah sallallahu alaihi ko ya zana ma wani Allah za ga so yake ya zana wani mutum mai kyau sai ga zanan ya kusa jigiri daya amma duk wanda ka ba ya zana shedan sai ga ya zana wani abu mai ban tsoro mai rikici wan- na wancan bai yi kama da wancan ba kowa abin tsoron da ya zo kansa shi zai zano don haka Allah da ya zo faɗar kan shedan sai ce ka annahu ru'usu shayadin kaman kawunan shedan shedan kai ce shedan din kan miliyan ne da dan da aka ba mutum miliyan zana kowa abun tsoron da zai zana daban duk gaba daya to haka da zaka ce da mutum ni imin ba- misali imin bayanin mummunan hanya hanyar da ba ta alheri ban ji ai akwai abin da zai gaya ma hanyar kashe-kashe hanyar zage-zage hanyar ciwo mutane mutunci hanyar rasa ba za ka girmama manya ba hanyar sata hanyar zina hanyar kaza za ka ce imin bayanin hanyar alheri in ji ce, ka rike musulunci kai ta istighfari kai ta kaza kaza so da- a cikin wannan wanne ne dariƙoƙin nan suke to me yasa aka rikita ha? me yasa aka rikita eh asali ko shi ka ba zai ma zai fitan ma da shi kaza kaza kaza ko me yasa aka to na farkon akwai bambanci anan kabirun babba wajaliyun asarari بين سبل الهداية tsakanin hanyoyin shiriya وسبل da الدلالة hanyoyin bata يودعه الله للسؤال Allah yana bayyana shi ga masu arzikin lahira ويعشي عنه قلوب الشاركين amma rabkanannu sai idan su yayi dindimi ma'ana su zama ba ka gani والفارين wato da waɗanda suka gudu من فضل daga الله falalan Allah tabaraka wa ta'ala da ورحمته rahama Allah tabaraka wa ta'ala وهدايته da shiryawarsa وسبل الخير hanyoyin alkhairi هي التي يهدي الله إليها المجاهدين ita ce wacce Allah yake shiryar da waɗanda suka yi ƙoƙari fihi a cikinsa الذين اتبعوا النبي waɗanda suka bi annabi Muhammad tsira da aminci Allah sabbata a gare shi شريعة suka bi shari'arsa واعتدوا بهديه suka shiryi da shiryawarsa a طريقة cikin hanyarsa واستمدوا من حضرته wato wato da ake ce mata ɗariƙa suka nemi madadi daga madadinsa حقيقة a hakika kuma min hazarati daga hazaransa hakikatan a hakika kuma shine tarbiyya وسبل الشر hanyar sharri kuwa هي التي تبتعد عن- ita ce wadda ta nesanta عن خد رسول الله daga hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam شريعة a shari'ar وطريقة da ɗariƙar imanin da hakika kuma ويتهاون أهل هذه النهج التشريعي sai ka ga waɗanda suke kan wannan hanya da ba ta annabi ba suna wulaƙanta hanyar shari'arsa لأنه لم يتجاوز تراكيهم domin ba ta huce wato dokin wuyansu ba وينكرون النهج الطريق suna wato inkarin hanyar da suke dace sunan ma ba su rike ta sosai ba kuma suna inkarin wannan hanya ta ɗariƙa لقلوبهم saboda wofantarsu da hasken gaskatawa ويعادون النهج الحقيقي suna yin wato gaba da hanya ta hakika لتأكل الشقاء الأزلي saboda wato kankame wannan natsiya ta azal gare su في صحائفهم a cikin wato takaddunsu ويسبق عليه sai الكتاب littafi ya rigaya a gare su ويعمل sai kaga العمل suna aiki da irin aiki na 'yan wuta sai su ويدخلها shige ka قال تعالى ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ولا تتبع السبل kakka bi wato hanyar da ta saba wa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta karkar da ku daga hanya mai kyau ta ta addinin sa اختلاف الأساليب الجهادية wato sabanin hanyoyin kokarin kowane bawan Allah da irin hanyar kokarinsa da zai bi amma muradi dai saduwa da halaran Allah وقد اختلفت مفاهيم المتصوفة
wato kyakkyawar kamanta kyakkyawar kamanta ma'ana wato ta wato ta sassabu ga masu sa- masu sufanci sun sassaba cikin kyakkyawar kamanta ma'anar jihadi kowanne akwai yanda ya kamanta ma'anar jihadi kuma ya ɗauka kuma ya ci nasara isa da halaran Allah tabaraka wa ta'ala to dama hanya da yawa ba cutar ba ce in dai waje ɗaya za ta kai in dai waje ɗaya za ta kai ya zama ta bauɗe ba wajen da ake zuwa na alheri za ta kai ba shine shine cuta haka sunaye da yawa in dai mutum ɗayan suke nufi duk ba wani suna nuna girman wannan mutum ɗayan ne to حول الجهاد wato da- dangane da wato kokari وطريقته da hanyar kokarin wato waliyai sun sassaɓa a nan اختلاف مشاربهم saɓawan mashayan kowanne واستمداداتهم da da riƙon wato madadinsu كما adadi وكيفا da yaya za a yi من مصدر الإيجاد wato daga asalin nan na samu na samuwa وسائل الإمداد daga ma'abocin bai- baiwa صلى الله عليه shine annabi وسلم.
Muhammad sallallahu alaihi kowa da yanda ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ومنهم من أداء بدنه yana daga cikin su wanda shi hanyarsa ta saduwa ga Allah sai an yi sai an yi yunwa an ki cin abinci وأراد جسده wato sai cikinsa ya yi yunwa sai kuma jikinsa ya ki sa kaya sai dai ya daura buzu وسكن الكفارة sai dai ya je ya zauna a daji وأكل أوراق الأشجار sai dai ya je ya ci ganyen bishiya وفر من الناس sai dai ya gudawa mutane فرار السرير irin yanda mai lafiya yake gudawa من المجسوم daga kuturu to shi kuma ita ce hanyarsa ta saduwa ga Allah hanya Abu Zar da Kisari kenan ko duk gaba ɗaya ma ya gudu ya ban Madina gaba ɗaya koma Rabbat can ya je ya rasu to wannan hanyarsa kenan Eh, Abdurrahman bin Auf sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya rasu to ya bar dukiya ba ta wasa ba mutane guda biyu sayyidina Usman dan Affan Abdurrahman bin Auf kusan rabin dukiyar wannan zamani kusan ta ce a wannan zamani duk ga baki daya to Abdurrahman ya rasu ana raban gadansa bayan abin da yace a bawa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan abin da yace a sa a masallaci bayan abin da aka bawa ƴaƴansa to dukiya amma ga dukiya nan kaman ba a taɓa ba amma sai sai sai yana Usman ya- yana so ya ji sufancin kowanne daga cikin sahabbai sai ce me za ku faɗa cikin mutumin da ya bar irin wannan dukiya na sai eh, Abu Musa da ce ah sahabin annabi ne bai taɓa barin sallah ta huce shi ba bai taɓa barin azumi ya huce shi ba a cikin halayyar tara ta a cikin na Allah ne wannan yana aljanna falala Allah ce ya bashi aljanna a duniya ya bashi abu ai fa da Abu Zabi ya zabi sanda ya kansa da duka ƙarya kake wanda ya tara wannan dan wuta ne bayan sallah to kowanne ya ga irin hanyarsa shi hanya a bazarul gifari kar a ta- a tara komai kaza kaza an ba shi ma yace yan akuyoyi na da nake tara sun isa labari ya zo da yadda Husaini jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aminta Allah ya tabbata a gare shi Abazar ya ce shi yana son cuta shi ba abin da yake so ya ga yana rashin lafiya kuma shi ba abin da yake so ya ga ba shi da kodari yace haka Abazar ya faɗa a gaje sai ce to ni kuwa ba na son komai sai abin da Allah ya so mun ni ba abin da Allah ya so mu shi nake so in cutar ya zaba min to lafiya kalau in arziki lafiya ya zaba min na gode in kuɗi ya zaba min na gode in kuma ya ana ni dai abin da Allah ya zaba min to kaga kowanne zaka gane hanyarsa to wai wannan ake nufi ba wai wani sabanin faɗa ko kaza kaza kowanne wani zaka ga akwai irin hanyarsa da ya karba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani sai ya yi yunwa sai ya yi kaza haka wa'ansu daga cikin annaba annabi Isa saboda cin kankana saboda cin kankana sai da in ya bude cikinsa kana ganin kayan cikinsa gaba da cikin ya zama kamar madubi ba komai a ciki kaza kaza kaza haka annabi Musa sai da ya kore saboda cin ƴaƴan itatuwa haka za a ji wa'ansu waliyar su sai a kaza kaza wani sai daura gashi ko tuma wato ko buzu ko kaza to irin ahlus sifati kaza to wa'ansu han irin hanyar su kenan ومنهم من اشتغل بالله akwai wa'yansu kuma daga ciki kai wannan ta fi daɗi wanda su dai sun shagala da Allah hanyar sai na Husaini kenan shi dai duk abin da Allah ya zaɓa mai shi kenan amma dai shi bari ya tafi ga Allah din bai ya zaɓa wa Allah kaza ba wani she- sufi ya tarar da Hallaju ba akan dutsen Abaku bai sai yana cikin rana a zaune yana cikin ra- rana tana gasa yana ta sai ce wannan ina jiman tsoro ta na ga an tire shi sai ku haka ta faru aka ce to wai kashe fi kai ce a gani ne ya nuna wa Allah shi yana da karfin duk masifar da Allah ya zubo zai dauka to shi ku Allah da ka nuna ba haka da ka nuna ba haka shi kenan zai ta zuwa ya ga dai ashe mutumin nawa ba dama Allah ka zuwa mana kada Allah ashe mutumin nawa dai ba dama zai aika kwararo ma bala'i mala a a kai ka zama shari'a kai gudu kai ta raki Allah ba ka za ka to ومنهم من اشتغل بالله a عن cikinsa kuma akwai wanda ya shagala ga Allah ya manta kansa ma وملاذ نفسه wa- wato da صفاتها halin kan nasa da shiga kan nasa ma duk ya manta da wannan shi dai bari ya tafi wajen Allah to kuma duk abin da Allah ya shirya ma kuma mai kyau ne kuma wannan shi dai ya gode Allah yawwa فتقى صفاؤه القلبي tsarkinsa na zuci wato sai ya hau kan wato kan nasa ma gaba daya وانعكس شعاؤه الرومي wato hasken zuciyarsa wato sai ya juyo ya haskaka jikin nasa ma gaba daya a bisa kan nasa ma gaba daya فتزكت sai kan sai kansa ta ta tsarkaka ودع- ودعها ta وتطهرت yi tsarki ورديت ta yadda da duk abin da Allah ya yi mata وسلحت ta gyaru litukuli fil hadarati a cikin halara bai damu da ya sa mai kyau ko bai sa ba ya ci mai kyau ko bai- duk wannan ba wannan duk yana ganin wani abu ne da Allah ya hada shi da shi ba wani abu kawai ya sa mai kyau ya kaza kaza amma to kuma an ka duba hadisin Allah bai kallon jikin ku bai kallon eh, surorin ku kaza kaza yana kallon zuciyarku kamar nan wajen ne in dai zuciyarka ta gyaru to ci duk abin da kake so ma hmm? na halarce ko ai dai dama zuciya dama ana tsoron wa'annan kar ka kaje kai ta sa sabon kaya amma zuciya karbabiya ka kaje kai ta sa sabon kaya amma zuciya karbabiya kaka to in ko zuciya ka ta gyaru ko ma me ka sa mana duka baki da to ka zama dai muhammadi da irin wannan rayuwa ta annabi muhammadu dai sallallahu alaihi wa sallama Hmm.
وللمريد yana daga muridi في سبيل a المجاهد hanyar kokari والوصول da saduwa خطوات wato a- a- ma- matakai يستنير في- يستنير في كلها da yake haskaka a cikin dukkanta بالهدى da bilhudal qur'ani da shiryan qur'ani الذي لا يأتي إلا بعد qur'anin nan da barna ba ta zuwa ta gaba da shi ko ta baya da shi تنزيل من حكيم حميد.
sassaukarwa ne daga ubangiji mai hikima abun godiya في مجاهدته a cikin wato kokarinsa وتوجيهه da wato إليه fuskantarsa zuwa Allah قلبا وقالبا zuciyansa da jikinsa وتشوفه da tsinkayensa zuwa wato sanin ubangijinsa ووقوفه بين da يديه tsayawansa gaba ga ubangiji tabaraka wa ta'ala على لسان a الخلق bisa shimfiɗar kusanci وعسير da الاجتهاد tabarman nan ta zaɓi الأزلي na tun azali يستجيب sai ka ga muridi ya yi koyi da annabi Ibrahim a nan wajen in a wajen mujahada ƙoƙari ne sai ya koyi da annabi Ibrahim a nan. Mhm, Alkalilu wato kalilin Ubangiji a cikin faɗin annabi Ibrahim إني ذاهب إلى ربي sayahati ni na tafi wa inni zahibun ila rabbi ni na tafi wajen ubangiji na ai na yi hijira zuwa gare shi na ba gidan kafirci na tafi gidan musulunci sai ga muridi kuma ya tafi zawiya sai ga muridi kuma in ga wani gari da an fi bin Allah an fi ta- sanin Allah kuma sai ya nade kayansa kuma ya tafi shine duk wannan tafiyoyi da ake duk gaba gida to ya zama yayi koyi da Annabi Ibrahim kenan sayahati ni ubangiji zai shirye da ni haisu amarani rabbi bil masir ilayhi da ya min izin wato izini in tafi gare shi wa huwa sham annabi ibrahim ya bar falastin a wannan lokaci ya tafi sham ya tafi sham yace na tafi wajen ubangiji to duk wanda ya tafi wajen wani alheri kamar ya tafi wajen Allah ne yanzu za ka fito daga gida ka taho masallaci ka tafi wajen ubangiji ne amma a gidan da ka wajen wa kake duka za amma kuma yanzu wannan waje da ka taho na bauta ma shine gangariya ka taho wajensa in ka tafi hazara ka tafi wajen ubangiji duka baki daya to nan sai ka ga a wajen ko to sai ka je kai ta kokari kuma kai ta to nan kuma kai koyi da annabi ibrahim kenan فإذا اجتهدابه idan hijabun muridi ya ragu ya zama yayi siriri fatahi ya kusa واشتد استلامه wato rantsanewarsa yayi tsaye karfi ود- ودنا من المشاهدة ya kusa da fatahi وأحس بالقرب الإلهي ya ji wato kusancin nan na ubangiji أتباعه Musa wiyan sai ya zama kuma wato magajin annabi Musa إنما إربي سيهدي sai ka je yana cewa ni ubangiji na yana tare da ni ana tare kenan ina sirri da taimakonsa ya haji ni zai ta zai ta shiryar da ni dariƙan naja ta hanyar tsira Kum- yawwa محمد sai ya zamanto Muhammadi magajin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama
إن الله da معنا manzo Allah ya ce da sayyidina Abubakar a kogon gida kai Allah yana tare da mu kar ka ji tsoro sai ga kuma muridi ba tsoro kuma yanzu sabida hata iya kusa kuma sai ya ji kusancin Allah tare da shi sai ya ji kusancin Allah ya ji abin da- kai muna tare da Allah kar ka ji tsoro ana tare da shi kaza kaza kaza kaza kaga wannan da ya fi wanda ya ne yo wai mu yanzu da muna muna tare da Allah ma ya muka karke bare kuma mu cilla shi can wani waje nesa ba ga za ka iya wata yar dabaru ba diga baki da to وإذا وقعت المشاهدة idan fatahi ya faru وثلاثة المئية ana tare ta shafe aka ya zama sai ɗaya وانتفت الغيرية gairu ma ta koru وحسن التوحيد wato kadaita Allah na sake ya samu أسماء النادب الرسمي sai mai magana da harshen halala wanda halala ta nada shi sai ya magana من لسان الحضرة da الإلهية harshen hadaran Allah والمتكلم أنا sai ya zama mai magana da harshen ta إنني على الله la ilaha illa ana sai ka ji ya ce ni ne ubangiji wanda ba wani ubangiji sai ni wannan har- magana hadaran Allah ce ba yanda bishiya annabi Musa ta yi wannan magana to فإذا آل إلى وعيه idan ya dawo zuwa idrakinsa riskansa zuwa hankalinsa وفهم شباب الهجمة ya fahimci kuma yin magana shari'a wato ya yi baƙa'i kenan ورعى ضرورة التمرير ya ga larura sai an kafa hujja abin da zai halatta waɗannan abubuwa nasa أمام سلطنة الشرع a bisa ikon shari'a na الإلهي Allah أصبح kadariya sai ya zama kadiru a nan wajen kuma جواب الجوع a namri zalika ta wuce ce wallahi ban aikata ga horon kaina ba wannan daga Allah ne kuma ka- ya zama kadiru ba ba haka hadir ya ga annan Musa ba
وليس للجهاد في الله zamanin kokari cikin Allah din nan ba shi da wani zamani da za a ce zamani ya shige ko ko idan za irin yadda Khazrami ya so ya halaka mutane ko radiyallahu anhu a cikin kashifin izza ko zarruki ya kama magana Khazrami yanzu fata ya kare kaza kaza shikenan kuma sai sai aka ce ai kuma ba tarbiya ba kaza kaza ba dan da shehu ya kashifin izza ba to ba wani zamani da a za a ce sai dai in Allah ya kawo wani zamanin da galibin masu tarbiyyar sun rasu to kuma babu to shi kenan kuma sai mutum ya ci gaba da yanda ya za amma da ya ji kuma ga wani waje a ci wani gari kuma sai ya naɗe kayan sai ya tafi can ya je ya sa- ya sadu Allah tabaraka wa ta'ala to ba wani zamani wato a- wanda aka iyakance wanda wannan zamani ne kadai za a iya yin irin wannan jihadi a tare da Allah tabaraka wa ta'ala Allah kullun yana nan azalan wa abadan babu yawa mm.
ولا فترة من العمر wala wani lokaci tsakanin wala wani tsakani tsakanin lokututtuka na rayuwa محددة wanda aka iyakance a ce ko tsakanin lokaci da kaza ne kawai ba fatara a cikin wannan فأيام الحياة كلها kwanakin rayuwa dukkanta خابت wato ɗala ta yi tsaho قالت أم كسر أم كسرت ko ko ta yi gajarta أيام جهاد في الله kwanakin kokari ne cikin Allah ko ka yi baka yin ma dai kokari za a yi ta yi a tafi dai har sai ranar da dai aka ce kuma ka rasu kuma ka je alkata hadu da Allah ويزداد الجهاد kokarin yana daɗuwa ويتأمق yana zurfi ويتكسير yana yana zurfi dai wato zuwa kai ka ma'ana والمداني da abin da ya tattare كلها kullama كلما كلما ازداد duk المجاهد lokacin da mai kokarin ya ƙara kokari ya ƙara ma'arifatan sanin Allah duk lokacin da mutum ya ƙara sanin Allah sannan za ka ga ya ƙara kokarin ibadan ma وقربت من الحج duk lokacin da ya ƙara kusanci da Allah sannan za ka ga ya ƙara ibadan ma والوصول إلى الأشياء saduwa zuwa abubuwa نهاية wato ita ce ƙarshen masu neman abubuwa wanda yake son arziki da ya kai arzikin ya kai ƙarshe wanda yake son kaza da ya kai ƙarshen ya wanda yake son aure da ya auren ya kai ƙarshe wanda yake son kaza da ya ya ya ƙare والوصول إلى الغاية saduwa da Allah kuwa to بداية sannan ma aka fara إلا أن الجهاد sai dai kokari في هذه a البداية cikin wannan farawa جهاد مع فرد yanzu kuma kokari ne na soyayya da kafin ka samu fatahi ka sadu da Allah kokari ne yanzu na shari'a akwai abubuwan da kake so na kaza amma yanzu da kai fatahi kuma ka samu yanzu duk kokarin da kake wa Allah na soyayya ne tabaraka wa kana yi ne dan zatin sa dan shi tabaraka wa ta- dan ya cancanci ai masa duk gabaki daya dan a- ya zo akwai mutanen da aljanna ma ai da maruruwa za a kai su ranar tashi kiyama Allah zai ce na gode kun yi aiki kun yi kaza na to ga aljanna ta sai Allah wallahi ba dan ita muka yi ba wallahi dan zatin ka muka yi ta na sani ai na gode ai ku shiga dai a wallahi ba da Allah zai zama mala'iku a jamin su sai an kai su a jamin su aji wa'ansu kuma a jamin su sai an kai su to وجهاد مشاهدة دائمة wato kokari ne na soyayya kokari ne kuma na ma'arifa na- na dawwame وجهاد معرفة kokari ne to kokarin mushahada kokari ne na fasali kokari ne na ma'arifa mai gas- ta gaske والذين يظنون wa'annan da suke zatan أو ko يتوهمون suke riyawa أن الجهاد shi kokari ينتهي yana karewa أو تقف a jalatuhu ko fatayarsa tana tsayawa عندما يصل العبد المجاهد yayin da wannan bawa mai kokari ya sadu إلى ربه zuwa ubangiji daga yayi fata shi kenan sai a ce an daina komai ولم يوفقوا للثواب to Allah bai datar da su ga daidai ba فقد سئل أبو القاسم an tambayi imamul junaidu رحمه الله Allah ya yarda da abul qasim junaidu ga wa'ansu mutane يقولون لي سقاط da suke cewa wai shari'a ta faɗi a kansu ويزعمون أن التكاليف suna riyawa cewa wai shari'a إنما كانت وسيلة ita tsani ce kawai izuwa saduwa izuwa hakika وقد وصلنا to gashi kuma mun zo mun sadu فقال رحمه الله sai Allah ya tadare gare shi yace صدقوا في الوصول sun yi gaskiya sun zo sun sadu ولكن إلى sai سقاط dai cikin wutar saƙaru sun shiga wuta kenan sun yi gaskiya sun shiga cikin wutar saƙaru والذي يسرقه wanda zai dinga sata ويزني ya dinga zina خير ممن يعتدي ya fi wannan da ya kudurce a zuciyarsa cewa ya sadi yanzu ba zai yi komai ba ولو أني بشيت ألف آن to an gama maganar junaidu kenan sai maganar shehu kuma ya faɗa a jawahir rasail sai wace da zan da zan zauna shekara dubu ما نقص ذلك min wur- min auradi shi an da ba zan rage wani abu daga wurdaina da nake yi ba sai dai an ƙara ma إلا بأذر شرعي sai dai da uzuri na shari'a sai dai da uzuri na shari'a yau alhamdulillah eh eh to eh, ya isa ita ma'ana wannan duk dan ka samu fata yin dai ai kai aiki duk gaba gida akwai dan rago ya ce dan karasa mana wannan malam Ahmad bari a dan shiga mau to فلا أكون عبدا baka شكورا ji abin da manzo kai arifi ka ji abin da shugabanka ya faɗa ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake ba zan zama bawa mai godiya ba والسوديون sufaye يعلمون جيدا sun sani kwarai أن الجهاد cewa kokari ibada ma'ana من متقلبات ubudi ubudiyatu bautansu ta Allah tana neman wannan ba dai kai bawan Allah bane to dole sai kai yanda ka san bawa sai yayi wa ubangidansa aiki sai ga bawan Allah ne ko to ka zo ka zauna ka lashe ka huta ka ga ai dole sai kai bauta لله تبارك ga وتعالى Allah tabaraka wa ta'ala وله هدفان wato bau- ibadan nan tana da nufi guda biyu وثمرتان tana da 'ya'yan itatuwa guda biyu وفي مرحلة التربية lokacin da kake cikin tarbiyya والسلوك da shiga hanya يهدف الجهاد ƙoƙari yana nema a nan a cikin Allah إلى معرفة zuwa sanin Allah ai yanzu sanin da kake so ka yi kenan و- وهي ثمرته ita ce 'ya'yan itatuwan wannan ƙoƙarin كما كانت هدفه ita ce kuma nufin wannan ƙoƙarin وفي مرحلة ما بعد المعرفة to in kai duk abin da kake nema ya samu kai fatahin bayan ma'arifa ta samu والوصول da saduwa يهدف الجهاد في to الله yanzu baƙa'i in ka dawo ƙoƙarinka kuma yana nufi a yanzu إلى الشكر لله godiya ga Allah da ya baka irin wannan ni'ima وهو ثمرته shine ƴaƴan itatuwan aikin yanzu ولئن شكرتم لأزيدنكم ubangiji ya ce in kuka gode zan ƙara muku فلو كان الوصول على أعلى درجات الكمال da saduwa da mafi ɗaukakar darajoji ta cika مسوغا mai halatta a daina aiki ne تخلي عن الجهاد mai sa a daina wani ƙoƙari cikin Allah ne لتخلى عنه رسول الله sallallahu da manzon Allah ya zubar da kowane irin aiki don ba ba darajar da bai kure ta ba عند عندما فتح الله له yayin da Allah ya fata yi a gare shi inna fatahna laka fatahan mubina فتحا مبينا Allah ya ma fatihi mubini وغفر له ما تقدم Allah ya gafarta wa manzon Allah abin da ya gabata daga zunubansa inda da akwai da abin da ya jinkirta وأعطاه الله الكوثر Ubangiji ya ba manzon Allah alkausara فسوف يرضى kuma Ubangiji Allah ya ce sai ya yarda kuma manzon Allah ya yarda بما da يؤتى abin da aka bashi قال تعالى Ubangiji ya ce وس- ولسوف يؤتى yudika rabbuka fatarda da sannu ubangiji zai ta baka fil akhirati alahira min alkhairat na daga alkhairai ada'an jazilan wato kyauta mai yawa rabbuka ubangijinka fatarda har sai ka yadda sai manzo Allah yake ni ku ba zan yadda ɗaya daga cikin al'umma ta yana cikin wuta ba ولكنه يرى الجهاد sai dai shi manzo Allah yana ganin kokari wannan ibada شكرا للنعمة godiya ce ga ni'iman Allah to shikenan dan Allah ya min ni'ima kuma yin kwanta hmm? afala akunu abdan shakura فلما ورمت قدماه yayin da ƙafafuwansa ta kumbura saboda tsayawar dare, بالقيام saboda tsayawa في تهجد cikin sallar dare, وكلمته عائشة matarsa sai da Aisha uwar mumini Allah ya kare da a gare shi ta yi magana da shi في ذلك a cikin wannan ta ce wannan wannan wahala da kake ta me bayan an gafarta ma yau ni ni ne aka gafarta min ba shi kenan ba. Huh?
استدلال إجابة لداء المحبة wato amsawa ga wato kiran soyayya soyayyarsa ce ta jawo taiman wannan magana والشفقة da ta tausayinsa irin wannan wahala da yake yi وذكرته ta tunatar da shi بعد ما وهبه الله da ba'arin abin da Allah ya bashi قال لها ya kai da Allah ya ba fatahi mubini kai da Allah ya gafarta ma kai da Allah ya ba to wannan wahala din menene cikin ka gashi dai yana ƙara kai ka ce tukunya tana tafasa kuma tace na sa hannuna a cikin sana cikin ya haɗu da baya ba komai a ciki sallallahu alaihi wasallam amma ana kuka ana sallah a tsaye haka za a kwana duk gaba ɗaya ce wai wannan na mene me ya gaya mata قال sai لها ya ce da ita أفلا أكون عبدا to wai Aisha ba zan zama bawa mai godiya ba duk wannan abin da kika ga ina yi godiya Allah ne هذه هي سبيل الأولياء To wannan shine hanyar waliyai, والآلهين shine hanyar masana Ubangiji tabaraka wa ta'ala, لا تجب عندهم عجلة الجهاد في الله wato tayar ƙoƙari, tayar mota ƙoƙarinsu zuwa ga Allah ba ta tsayawa, ولا ترسي سفينته jirgin ruwansu ba ta kafewa a tasha, إلا عندما تفعل أو- أرواحه sai lokacin da ransu ta bar jiki kuma ta tafi zuwa ga Allah sai an ce an mutu to sannan ne a je a huta ba bacci za a je a kai ba kuma kabari kama a tafi aljanna to to ita aiki mana kai sannan an je baccin kuma a kai ne daɗi duk لا baki.
يرجع إلى الله wato sai lokacin da ran tsarkakiya kuma ta tafi zuwa ga Allah أما قبل ذلك amma kafin a mutu والجهاد عندهم kokari a wajensu واجب الاستمرار wajibi ne a zarce da shi a kai كاستمرار وجود الامتثال kaman wato zarcewar bin horon Allah da والاجتناب nisanta wato hana-hanansa وجاهدوا بالله haska jihadi dan Allah ce isi yi kokari a cikinsa matuƙar kokari alifi ake gaya wannan واشكروا لي ولا تكفروا Allah yake ku gode min ka ku kafirce mu هذه لمحة wannan wato ƴan wani na- ƴan wata duba ce ‘yan وجيزة kaɗan عن الجهاد a السني bisa ƙoƙarin sufi الذي سماه الرسول صلى wanda الله manzon Allah ya ambace shi a tsiran an- tsiran Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi الجهاد الأكبر yaƙi mafi girma وليس الجهاد من الدنيا gudu daga duniya bai zamo ba والزهد da wato wato gudu dai في a متاعها cikin daɗin ɗauka- kayayyakin duniya تقربا إلى الله wato kusanci da Allah وتعقبا da إليه soyuwa zuwa gare shi إلا جانبا sai ɗan wani sashi ne ba a ci ba a sha ko ba a sa mai kyau ba shine abin nufi ba shi ma wani ɗan shashi ne abin nufin ibadar da abubuwa idan ka daina ci ka daina sa mai kyau ka ba ka yin ba ka yin ibada ba ka da wata ma'alama yau mai kai ai ciwon yunwa ne yanzu yanzu ya kama ka ba wani abu ko to wannan ɗan wani sashi ne من هذا الجهاد daga wannan kokari ومقدمة min muqaddimatihi bangare ne daga bangarorinsa alhamdulillah ma'ana mu kama ibada tun gaba ɗaya kan mutum ya ce ya sadu ba zai yi ibada ba to abul junaidi ya ce ya sadu zuwa wuta ba ta karfe na zai yi gaba ɗaya Allah ya sami ta godiya ga Allah alhamdulillah rabbil alamin da godiya ibadan ma duk gaba ɗaya fatiha da salatu fatiha Thank you.